بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا يمتشي من البركة cikin dareku na wannan wata mai albarka na ramadan a yau takwas ga watan ramadan din shekara 400 tara ne? tara ga watan ramadan din shekara 400 da arba'in da biyar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina goma sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu miladiya muna tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun ra'ad kuma mun tsaya ne zuwa aya ta goma sha uku yau za mu ɗora zuwa abin da ya sawaka in allah ya yarda na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah shi ne wanda yake da da'awa ko kira na gaskiya ko shi ne wanda ya cancanci kira na gaskiya walladina yad'una min dunihi amma waɗanda marasa imani ke kiransu koma bayan Allah ko ke bauta musu sun ajiye Allah a gefe la yastajibuna lahum bi shay ba za su amsa musu komi ba illa ka basit kaffaihi ila ma sai dai kamar kwatankwacin wanda ya shimfiɗa hannunsa yana miƙawa zuwa ga ruwa liyabluga fahu wa yana nufin ruwan ya zo da kansa ya shiga bakinsa wa ma huwa bibalighi kai ka san ba zai taɓa shiga bakinsa ba wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal addu'ar kafirai ba komai ba ne sai dai a cikin bata Allah maɗaukakin sarki yana magana akan cancantuwar ubangiji da uluhiyya bayan ya yi magana akan cancantarsa da rububiyya huwa allazi yurikumul barqa khawfan wa tama'a ayoyin duk da muka karanta a baya suna magana akan rububiyyar Allah ayoyin da zamu karanta a yau kuma suna magana akan uluhiyyar Allah rububiyya su ne ayoyin da suke nuna kaɗaituwar Allah akan ayyukansa waɗanda shi kaɗai ke yin su ba tare da wani ya taya shi ba tauhidin rububiya shine tauhidin da wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba duk ya yarda da cewa Allah kaɗai ke yi ba wanda yake shakka cewa ba Allah ke halitta ba ba wanda ke shakka cewa ba Allah ke kashewa ba ba wanda ke shakka cewa ba Allah ne ke bada arziki ba duk wannan kowa ya yarda wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun idan ka tambaye su waye ya halicce ku za su ce Allah ne waye halicci sama da ƙasa za su ce Allah ne duk abin da ka tambaye su kulli man al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah in ka tambaye su ƙasa da abin da ke cikin ta na waye duk za su ce Allah ne yarda da wannan shine tauhidur rububiyya shine bangare na biyu na yarda da Allah bangare na farko na yarda da Allah shine al-imanu bi wujudillah yarda cewa akwai Allah wannan kusan kowa ya yarda da shi in banda atheist wanda su ba su yarda cewa akwai Allah ba su ne waɗanda suke cewa na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar wannan rayuwar kawai ka rayu ne ka mutu amma ba wani abin da zai halaka ka sai dai zamani kawai zamanin ka ya ƙare don haka ne ce kawai take gudanar da al'amura wannan yan kalilan ne kuma ƙauyawan arna ne su su ne waɗanda ba su ma yarda Allah yana nan ba kaga wani ai asalin ba ƙauyen arne ne in ba ba ƙauyen arne ba kai ka yarda kana nan amma ba ka yarda Allah yana nan ba wa ya kamata a ce yana nan tsakanin kai da Allah in za a zaɓa kai ka yadda kana nan amma baka yadda kuma Allah yana nan ba saboda ba a ganinsa ba a jinsa ba a taɓa shi kaga wannan duka rashin hankali ne saboda in mutum yana da hankali ya yarda da cewa yana da hankali ya yarda da cewa yana da rai amma ina ran bai san inda yake ba ina hankalin bai san inda yake ba amma ya yarda akwai to sai Allah ne kawai mutum ba zai yarda da cewa Allah yana nan ba haka wannan ƙauyanci ne a cikin kafirci shine al'imanu bi wujudillah yarda cewa Allah yana nan na biyu shine al'imanu bi rububiyyatillah yarda cewa Allah shine rabbu kul a'udhu bi rabbin nas wato ubangijin mutane bi rabbil falak ubangijin safiya ubangijin komi ma rabbuna wa rabbu kulli shay ubangijinmu kuma ubangijin kowa da komi yarda da wannan shine tauhidin rububiyya kaga ka samu mataki mataki na farko shine yarda cewa Allah yana nan mataki na biyu shine yarda cewa Allah shine rabbu qul a'udhu bi rabbin nas alhamdulillahi rabbil alamin yarda da Allah shine rabbul alamin shine ubangijin halittu gaba daya wannan shine tauhidin rububiyya ajiya abinda muka karanta duka yana magana akan wannan amma a yau kuma sai a ƙara gaba duk da cewa a da can baya mun karanta tauhidul asma was sifat a cikin Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar alimul ghaibi wash shahadati al-kabirul muta'al sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi duk wanda yana daga cikin imani da siffofin Allah imani da siffar Allah ta ilimin da ya san komi keke da keke la ya fa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama wannan tauhidul asma'i was sifat shi da ka yarda da cewa Allah yana da sunaye tsarkaka masu daraja masu kyau waɗanda babu wani suna mai kyau da ban kaye irin su sannan kowane suna yana kunshe da siffofi sannan kowane suna ya cika wajen kyau da kuma cika wajen kamala ta fuskar siffofi akwai mutanen da suke da suna amma babu siffa a ciki akwai mutumin kuma da yake da siffa amma babu suna a ciki amma ubangiji maɗaukakin sarki dukkan sunayensa suna haɗe ne da siffofinsa shi yasa za a iya samun mutum a sa masa suna muhammad awwal menene awwal na farko amma ta yiwu a gidansu ba shine dan fari ba kaga babu siffar ana iya samun mutum a ce masa ali me ali shine mai ɗaukaka kuma ya zama makaskanci ne kuma sunansa ali sai ku canza masa suna ana iya samu a sa mutum suna basir me basir mai gani sai zai makance sai a ce a canja sunan kaga dan adam yana iya daukan sunan da ba sifa a ciki amma duk sunan ubangiji yana kunshe da sifa kuma sifa ta kamala dan adam yana iya kunshe da sifa amma sifarsa ta tawaya ce amma ubangiji dukkan siffofinsa na kamala ne shine ma'anar ya alamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده Allah madaukakin sarki da na koye da na bayyane duk a wurin sa ɗaya ne kaga siffa ce ta Allah nan ba kana faɗan aikin sa bane cewa yana ji yana gani sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi ba kana magana akan kana faɗan siffar sa ce cewa yana ji yana gani da wanda yake boye a cikin duhu da wanda yake bayyane a haske duk iri ɗaya ne shi Allah yake ganin su kaga siffar gani kenan sannan siffarsa ta ji da wanda yake magana a cikin hayaniya da wanda yake magana a asirce da wanda yake magana a cikin zuciyarsa duk Allah yana ji kaga wannan siffarsa ce ta ji na fata ana fahimta wannan shine tauhidul asma'i was sifat dole ka tsarkake Allah ka kuma kadaita shi a cikin siffofinsa da sunayensa ka kuma kadaita shi a cikin rububiyarsa ka kuma kadaita shi a cikin uluhiyya yau abin da muke karantawa shine kadaita shi a cikin uluhiyya wato yarda da cewa Allah madaukakin sarki shine kadai ya cancanta a bauta masa to shi yasa Allah ce lahu da'watul haq Allah shine mai kira wanda ya cancanci kira na gaskiya da'watul haq bi mana lahu huwa almustahiqu bi da'wati sidq ko bi da'wati sadiqa kira na gaskiya ma'anan addawa kamar yadda Ali ibn Abi Talib ya fassara shine da'watu tauhid Allah shine wanda yake da da'awa ta tauhidi ta kadaitawa shi kadai ne ya cancanta a kadaita shi kuma ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi abdullahi bin abbas ya ce ma'anarta da'watu la ilaha illallah muhammadun rasulullah da'awar shaidawa ba wanda ya cancanta a bauta masa sai allah wannan shine ma'anar da'watul haqq saboda alhaqqu shine shine shine la ilaha illallah wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun shahida bil haq bi mana shahida bila ilaha illallah wa hum ya'lamun kuma kai haka alhali kana sani don haka Allah madaukakin sarki yace lahu da'watul haq Allah shine ma'abocin kira na gaskiya walladhina yad'una min dunihi amma sauran waɗanda masu shirka ke kiransu koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay ba sa amsa musu da komai duk wanda ya riƙi wani ya ce zai roƙe shi zai bauta masa to wannan ya ɓata wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha ushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah ce ba wanda ya fi ɓata a duniya kamar wanda ya ɗauki wani ƙato haka kawai ya ajiye shi wai in ya zo roƙo zai roƙa a wurinsa shi zai bashi shi ko ta wurinsa zai bi kafin Allah ya bashi babu shi wannan mutumin a duniya ba wanda Allah yake ganin kwarjininsa da tozalin idonsa wai Allah ba zai yi abin da yake so ba sai wancan babu shi duk duniyar nan Allah kaɗai shi ne wanda ya isa ya ƙasaita ya gawurta fa'alun lima yuri sai abin da yake so ya yi kuma ba wanda yake sa shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun shi ba wanda ya isa ya tambaye shi me yasa kai amma duk duniya sai ya tambayi kowa falanas'alanna alladhina ursila ilaihim mutanen duniya kaf sai an tambaye su wala nas'alanna al-mursalin manzannin ma sai Allah ya tambaye su to haka kowa yana karkashin Allah ne wannan shine ma'anar lahu da'watul haqq Allah kadai shine wanda yake da kira da ta cancanta ta gaskiya walladhina yad'una min dunihi waɗanda mutane ke bauta musu ko su roƙe su suna neman gausu a wurin su suna neman taimako ko madadu a wurin su la yastajibuna lakum bi shay' ƙarya suke ba za su taɓa iya amsa musu ba duk wanda kaga ana roƙonsa ba Allah ba Allah ya ce sawa'un alaikum ada'awtumuhum am antum samitun ko ku kira su ko ku yi shiru duk aiki duk abu ɗaya ne duk wanda kaga ba Allah ba ko yana da rai ko ya mutu ana ta kururuta al'amarinsa wallahi ba zai iya amsa komai ba ko baya da katakus din komai a gaban Allah Allah kadai shi yake yin abin da ya ga dama mutum yana da rai ba bai yi ba ballantana ya mutu amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athu innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a duk wanda ya mutu ba za ka iya magana ya ji ba ma duk wanda ya mutu ya tafi kenan saboda haka Allah ya ce la yastajibuna lahum bi shay ba za su iya amsa musu da komi ba wannan na kira ce fi siyakin nafi don haka ko menene ko min karancinsa ba za su iya ba alladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum in kun kira su ba sa ji saboda sun mutu ko da suna da rai sun jima ba za su iya muku komi ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum in a ranar kiyama kuma su ce sun yi sun barranta da ku wala yunabbi'uka mithlu khabir jama'a waɗannan ayoyi duka suna tabbatar da tauhidi ne na tsarkake Allah da kuma tabbatarwa da Allah haƙƙinsa na bauta kaji an ce da'awa adda'watu shine al'ibada kamar da muka karanta a cikin wancan ayan wa hum an du'aihim ghafilun kuma wa idza ushira nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kaga ad-da'watu ko addu'a shine al-ibada haka Allah ya ga mana dangane da Annabi Ibrahim alaihi salam wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna sai bai ce yad'una min dunillahi ba saboda addu'a huwa al-ibada don haka duk wanda ka roƙe shi ka ce kai mun kaza ka bar Allah ko kuma ka ce ina neman taimako a wurinka ka kai mun wurin Allah ko da ka sa Allah a ciki amma sai ka ce shi wane shi zai maka ya kai ka wurin Allah to da kai ake magana a cikin wannan aya ba da wani a nesa ba da kai ne duk wanda idan ya zo addu'a ba zai roƙi Allah kai tsaye ba Allah ce fad'ullaha mukhlisina lahu dina idan kun zo yin addu'a ku roki Allah shi kadai kuma ku tsarkake shi addina nan shi wannan addawan ko addu'a shine din din fad'u Allah mukhlisina bai ce mukhlisina lahu du'a ba sai ce mukhlisina lahu din li'anna din huwa du'a wa du'a huwa din duk wanda zaka roka ka roki Allah kawai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace da Abdullahi dan Abbas yace idza sa'alta fas'alillah in zaka roƙa ka roƙi Allah saboda Allah yana da komi ba kuma wanda yake da komi sai Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in ka zo neman taimako ka nemi taimakon Allah shi kadai jama'a ana fahimta wannan tauhidin yana da muhimmanci sama da wancan tauhidin da wannan tauhidin musulmi kadai suke yi wancan tauhidin rububiyya musulmi ne kadai suke yi har wanda ba musulmi ba waya halitta zai ce Allah ne wa yake kisa zai ce Allah ne amma in ka ce abauta wa Allah shi kadai to nan ne inda za a raba gari don wannan tauhidin ya fi muhimmanci sama da wancan domin wancan tauhidin ya sa kara da tauhidi amma baka zama musulmi ba sai ka yarda da tauhidul uluhiyya ko tauhidul tauhidul ilahiyya shi Allah ce la yastajibuna lahum bi shay ba ka iya amsa musu da komi illa ka basiti kaffaihi ila al-ma' sai dai kamar kwatankwacin mutumin da ya mika hannunsa zuwa ga ruwa li yabluga fafu domin ya sa ruwan ya zo bakinsa amma huwa bi balighi ruwan zai zo da kansa Abdullahi dan Abbas ya ce ma'anar wannan shine kamar ka zo zaka sha ruwa ne a Mujahid ibn Jabal ya ce kamar kai ne ka zo kana jin kishi ruwa sai ka zo ka samu ruwa gashi can sai ka mika hannunka sai kana ruwa zo mana kana ta magana ruwa kana akwai ran da zaka sha ruwa haka zaka bushe haka mutu a wurin duk wanda yake duk wanda yake kiran wani ba Allah ba kuma yana tsammani wannan din zai bashi ko zai cece shi ko zai masa kaza yana daidai da wanda ya haka akan zai sha ruwa gara ma wanda ya haka akan zai sha ruwa bai kai wannan hauka ba saboda wannan abin da yake ba kafirci bane wauta ne wancan kuma wauta ne da kafirci an fahimta wasu daga cikin magabata suka ce ma'anarsa shine wato kamar mutum da ya zo rijiya sai hango ga ruwa a can sai ba zai sa guga ba sai na haka ana ɗebowa yana haka shine ba su tsakafaihi ilal ma wal ma'u ba'idun an yadihi ruwan yana nesa shi kuma sai na haka sai na akwai ran da zai sha ruwa ba yana da zai sha ruwa har abada babu wata karama da za ta sa in kai haka ruwa ya zo da kansa ƙarya ne to shine Allah ya ce kwatankwacin duk wanda yake roƙon wani ba Allah ba ko ya ce wane zai iya masa madadu ko gausu ya sama masa abu a wurin Allah ba tare da Allah ne ba da lasisi wane cewa ga matsayinsa cewa ta wurinsa za a bi ba alhali Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi ya muku da'awa ya kira ku ku bi shi amma in kun zo roƙo ku roƙi Allah inda akwai mutum a duniya da yake da matsayin da in an zo roƙo za a roƙe shi shi ya kai wa Allah roƙon da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma shi ma ba haka bane bai taba cewa mutane su roƙe shi ba bai kuma taba cewa mutane in za su roƙi Allah su bi ta hannunsa ba a'a su roƙi Allah kai tsaye shi yasa Allah ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha in kana so ka roƙi Allah ba yana da suna ba ka roƙe shi da shi da sunansa kar ka sa sunan wani duk wanda ya zo kiran Allah sai ya kira sunan wani ya yi aiki da walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah ya ce yana da sunaye masu kyau ka bar su ya rahmanu ka mun rahama ya rahimu ka ji kaina ya maliku ka ban mulki ya razzaqu ka ban arziki ya khaliqu ya alimu ka ban ilimi ya kaza ba Allah ne mai waɗannan sunayen ba kuma shine mai yin aikin sai ka tsallaka sunan sai kana kiran wani to Allah ya ce wannan kamar mutumin da yake nuna ruwa ne yana so ruwa ya shiga baki wa ma huwa bibaligi ba zai taba shiga bakinsa ba wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'ar kafirai a cikin bata yake ko sun yi addu'a aikin banza suke yi wannan ayar ta nuna duk wanda ya roki wani wanda ba Allah ba kafiri ne saboda Allah ya ce wa ma du'aul kafirina da kuma ya ce lahu da'watul haqqi wal ladina yad'una min dunihi abe fadi bai fadi babban sunan su ba ya ce wallazi ne da'una min duni waɗanda suke kiran wasu ba Allah ba bai ce musu kafirai ba la yastajibuna lahum bi shay illa ka basiti kaffaihi ila al-ma'i yablugha fa wa ma huwa don har ka ji sunan su sai Allah ya ce wa ma du'aul kafirina addu'ar kafirai masu yin irin wannan roƙon da ba za su roƙi Allah ba sai su roƙi wani illa fi dalal a cikin bata yake ne Allah ya ce a gaba
ولله يسجد من في السماوات ومن الأرض أها ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض جعل عليه ولله يسجد من في السماوات والأرض أها قل آه آه على الله رمى. آه آه على رمى.
لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها أها.
وظلالهم بالغدو والآصال هلا يا البركة ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال Allah ya ce gare shi ne duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa suke sujada tau'an ko dai su yi suna so wa karhan ko su yi akan tilas ba sa so amma dole sai sun yi wa zilaluhum kuma gare shi ne inuwoyinsu suke masa sujada bil guduwi da safe wal asal da yammaci Allah shine wanda ake bauta masa ko kana so ko ba ka so sai ka bauta masa ba dai a duniyarsa kake ba shakar iska da kake yi ma kawai bauta kake masa in ka isa ka ce tun da kai ka ce ka fasa kai ba za ka shaki iskan ba ya rike iskarsa da gani za ka iya rayuwa to Allah ya ɗora mutane akan kowa sai ya bauta masa shi yasa idan kana son zaman lafiya ka bauta masa tsau'an kana so in baka bauta masa tsau'an ba za ka bauta masa karhan kuma wanda ya bauta masa tsau'an sai ya je bautar ta masa amfani ya samu lada wanda ya bauta masa karhan ya gama bautar kuma ya yi aikin banza wa zilaluhum bil guduwi wal asal in kana so ka ga misali shine ka dubi inuwoyin mutane da safiya da mareci wanda ya fito da safe idan rana ta fito ta gabas inuwarsa kuma tana ta ina tana ta yamma idan kuma ranar ta je ta yamma inuwarsa kuma tana ta ina to shi an ce yi sujada ya kiyaye yi amma in ya fito kuma dole inuwarsa ita kuma ta yi kuma babu wata halitta al- ta Allah wa ma min dabbatin fil kowace halitta ta Allah tana da inuwarta inda ta fito in kuma ka ce baka so to ka zauna kar ka fito in dai zaka fito to dole ka ne sai kayi wa Allah sujada ko kana so ko baka so wannan shine al-ibadatul kauniyya akwai kuma al-ibadatul shar'iyya bautar Allah ta kauni bai da wani amfani gare ka wajen samun lada amma dole ka sai kayi shi yasa Allah ya fi karfin dan adam in ka gara ma ka yi imani in ka gara ma kar ka yi imani in ka gara ma ka ce baka yarda da Allah ba in yace kana jin yunwa ka ce kai karka jin yunwa in yasa ka ka fara jin kishirwa ka fasa ka ce kai ba za ka ji kishirwa ba in kana bukatar shakar iska ka ki shaka ka ce kai ba za ka wannan duk abin da kake yi, kana bautawa Allah ne a cikin kauni haka zai saka ka jin yunwa haka zai saka ka yi rashin lafiya haka zai saka kuma ka ji gajiya ka ji bacci wayannan abubuwa duka na natural calls ko calls of nature haka yake kama kowa ba tare da bambanci ba to wannan shine ibada da kowa yake yi wa Allah na kauni ibada da kowa yake yi waɗansu suke wa Allah na shari'a shine Allah ya ce ka yi sallah ka yi azumi ka yi kaza ka yi kaza kar ka yi kaza sai ka yi biyayya wannan shine al'ibadatu shar'iyya to waɗanda ke da imani kadai su suke wallahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an su suna yi dai akan son rai akan akan da'a da biyayya da gamsuwa wa karhan zauren kuma suna yi ne akan ba sa so kuma dole su su yi ran da Allah ya ce zaka mutu ka ce a kai ba zaka mutu ba ma yau ba zai yiwu ko ran da za a haifo ka ka ce kai a jira kana da sauran tsare-tsaren ka ka gama sai duniyan ta yi kyau kafin ka fito ko ka yi decidin wa Allah cewa kai ba za ka fito bakar fata ba kai dole sai a yi ka bature in ba ka ba za ka yi zanga-zanga ka koma akwai wanda ya isa ya wannan to haka kowa yana kudu'i ga Allah akan yadda Allah ya ga dama yake gudanar da duniyar nan ko kaso in ya ce ka yi shari'ar sa ka ki ka yi oho shari'ar sa ta kauni da dole ka kana rayuwa a kanta kuma ba wanda ya isa ya kauce mata shine ma'anan taw'an wa karhan wa zilaluhum da kuma inuwoyinsu bilguduwi wal asal algudu shine ma baina as-subhi ila muntasafin nahar tun daga safe zuwa rana ta kai tsakiya al-asal kuma shine ma baina salati al-asr ila ghurubi shams daga safiya zuwa rana shine algudu daga yamma zuwa faduwar rana shine al-asal an fahimta ko na'am me a gaba
قل من رب السماوات والأرض قل الله na'am قل أفاتخذتم من دونه أولياء qul قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم هاي. قل من رب السماوات والارض قل الله
قل من رب السماوات والأرض قل الله
أمم.
قل أفاتخذتم قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا من دونه أولياء أمم.
لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير نعم أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار نعم
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها أمم.
فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله أمم.
كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال cikin sarki yace kul man rabbus samawati wal ardi qul lillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Allah maɗaukakin sarki ya ce ka tambaye su ka ce da su man rabbus samawati wal ard wane ne ubangijin sammai da ƙasa amman yamliku sam'a wal absar haka ne qul man rabbus samawati wal ardi qul lillah ka ce da su Allah ne su ma in ka tambaye su za su ce Allah ne fahim yukibuna bi annahu la khaliqa lis samawati wal ardi illa Allah wala rabba lissamawati wal ardi illa Allah ba ubangijin sammai da ƙasa sai Allah in ka tambaye su za su ce Allah ne kulillah kul afattakhastum min dunihi awliya to tambaye su ka ce da su yanzu to sai kuka riki koma bayan Allah kuma waɗansu majibintan al'amari waɗansu masoya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra waɗanda ba sa mallakar wa kawunan su amfani da cuta su kansu ba sa iya sama wa kansu amfani sai sun jira Allah ya ba su ba sa iya samar wa kansu wata cuta ko kuma su tunkuɗe wa kansu wata cuta sai sun jira Allah ya musu ko kuma sai ku rike su su ma ba su iya yi wa kansu ba Ul hal yastawi al-a'ma wal basir kace da su to shin da makaho da mai gani za su zama iri daya am hal tastawi zulumatu wan nur ko za a iya daidaita duhu da haske su zama iri ɗaya am ja'alu lillahi shuraka a khalaqu ka khalqihi ko kuma sun sanya wa Allah waɗansu abokan tarayya ne waɗanda su ɗin ma sun yi halitta irin ta Allah fatashabaha al-khalqu alaihim sai ya zama idan suka duba sai suna ganin halittun suna musu kamanceceniya ga irin na Allah ga irin na wani haka suke gani a duniya ba haka bane قل الله خالق كل شيء kace da su Allah shine mahalicin komai wa huwa al-wahid Allah shine shine ubangiji daya wanda ya cancanta a bauta masa al-qahhar kuma shine mai rinjaye dake cin galaba akan komai wannan ayar ita ma tana ƙara tabbatar da tauhidul uluhiyya ne da muka fara faɗa amma kuma tana ginawa akan imanin da suka yi da tauhidul rububiyya qul man rabbus samawati wal ardi qulillah ka ce da su wane ne ubangijin sammai da ƙasa za su ce Allah ne haka kulillah kama yuqiruna bi annahu huwa Allah kai ba ka ce Allah ne su ba za su ce Allah ne kul to tambaye su ka ce musu to ya za ku yi imani da bubiya kuma ku bar uluhiyya kul afattakhtum min dunihi to yanzu shi ubangijin da kuka ce shine halicci sama da ƙasa to me yasa za ku bar shi kuma ku riki waɗansu kamar yadda mushrikai na makka suka roki gumaka suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba ko me yasa muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to duk wanda ya irin wannan yayi irin nasu duk wanda ya riki wani shi ma ya riki gunkin ne ko ya riki wani dan adam ko ya riki wani mala'ika ko ya riki wata dabba ko ya riki koma menene sai na gani wannan shine wanda zai zama majibincin al'amarinsa wanda zai sa ya zama dan gata a wurin Allah shi da kansa ba zai iya zuwa ba shi kazami ne sai su wane ne an bi ta hanyar su a je wurin Allah Allah ce Allah shi ya nada su ba Allah ne nada su ba auliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra inda akwai wani mutum irin wannan to da zai zama a nan duniyar shi yake yi wa kansa baya jira Allah ya masa to sai a ce eh kai wannan yana da fawa mu rika bi ta wurin sa ya je wajen Allah amma tunda duk duniya ba wanda yake mallakar amfani da cuta sai Allah ko banzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah kace ni ma bana mallaka wa kaina amfani da cuta sai abin da Allah ya ga dama to tunda sai abin da Allah ya ga dama a wurin manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam ballanta na wani an ce manzan Allah ai kowa ma ya koma baya ko shi waye don haka laifi ne na kafirci ko laifin da ya dace da irin laifin kafirai rike wani koma bayan Allah a ɗauka wannan yana da gata a wurin Allah shi zai kai ka wurin Allah haka kafirai da masu ke yi su ma kafiran makka da ba wai suna bauta wa gumakan ne sun manta da Allah ba a'a akwai Allah amma shi Allah waɗannan su za su kai masu bauta zuwa wurin Allah to kaga waɗanda suke yin shirka a yanzu su ma irin haka suke yi قل أفتخذتم من قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير kace to yanzu da wanda yake da imani da mara imani za su zama iri ɗaya da kai da ka rike Allah kadai in ka zo bauta masa shi kadai kake kira mu baka dogara ga kowa ba sai Allah kuma idan kana cikin matsala ka roki Allah idan kana cikin daɗi ka roki Allah kai ba kowa da ka rike sai Allah to da makaho da mai gani iri ɗaya ne ba ka kai ma mai imani da tauhidi da wanda yake shirka ba za ku taɓa zama iri ɗaya ba shine al'a'ma wal basir wadanda suka ce al'a'ma wal basir bainan Allah azza wa jalla wa shuraka su waɗanda ake bauta musu Allah ya ce alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtushuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha kaga ba sa gani da idonsu Allah madaukakin sarki kuma wa huwa samiul basir sai ya ce kul hal yastawi al a'ma wal basir da makamun da baya gani shine gunki da kuma ubangijin da yake ji wa huwa samiul basir za su zama iri daya la yastawiyani masalan kul hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur shin da hakke da duhu iri ɗaya ne da imani da kafirci iri ɗaya ne imani shine haske kafirci shine duhu Allah ya aiko annabawa ya saukar da littattafai saboda yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur don a fitar da mutane daga duhu zuwa haske don haka duhun shine kafirci hasken shine imani to Allah ya ce kamar yadda duhu da haske ba iri ɗaya bane yanzu muna cikin hasken nan a kashe wuta kyam ka daina ganin kowa sannan daga wa a kunna haske ka rika gani iri ɗaya ne ko hasan ba iri ɗaya bane to Allah ya ce kamar haka ne kafirci da imani kamar haka ne tauhidi da shirka am hal tastawi dhulumatu wan nur a baya ul hal yastawi al a'ma wal ya ce yastawi nan kuma yace am tastawi to ne ita ce qira'ar jumhur amma da qira'ar hamza al-kufi da qira'ar kisa'i da kuma riwayar wato shuba an hafs ay an asib duk suna karanta shi ma yattawi ba tastawi kun gane am hal tastawi zulumatu wan nur sai ce am hal yastawi zulumatu wan nur kamar da da duka ana ta cewa yastawi yastawi am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi ko dai su sun sanya wa Allah abokan tarayya ne to me abokan tarayya suka yi da har suka samu wannan matsayi duk wanda zaga ana kururuta shi irin haka ko a cikin annabawa ko a cikin malamai ko a cikin waliyai ko a cikin mala'iku ko kuma yan hindu da suke daukan cikin dabbobi su dauki saniya ko kuma masu sassaka gunki duk waɗannan shin akwai wani ne da aka dauka wanda khalaqu ka khalqihi su ma sun yi halitta ne fataca ba halkalku alaihim sai ya zama in suna ganin wannan suna gani akwai kamanceceniya tsakanin halittar Allah da nasu balle har su ba su matsayin Allah kulillahu khaliqu kulli shay kace da su su ma sun sani Allah shine mai halitta gaba ɗaya ba wanda ya halitta sai Allah wa huwal wahidul qahhar Allah madaukakin sarki shine daya daya ubangiji sannan kuma shine al-qahhar ay al-ghalib fi jami'i umurihi wanda yake yake cin nasara yake yake kuma fin karfin kowa wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharan nasi la ya'lamu shine ma'anan alqahar Allah mai rinjaye duk abin da Allah yake so nasa ne a sama ko na waye ne kuma nasa a ƙasa yake to sai Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال أنزل من السماء ماء الله شيني wanda ya saukar da ruwa daga sama fasalat awdiyatun biqadariha sai ga magudanun ruwa suna ta gudu da ruwan saman da ya zuba biqadariha gurgudun girman magudanar ruwan gurgudun yawan ruwan da za ta diba fahtamala sailu zabadar rabiya shi ruwan da yake gudun sai kaga ya ɗebo kumfa a sama haka ne in aka yi ruwa sosai mamakon ruwa ba za ga ruwa a cikin lambatu da cikin drainage da kuma cikin rafuka da kuma cikin koguna za ga sun cika sai ka ga hadda kumfa a sama ba fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a a'a fahtamala as-sayl zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a hilya haka kuma abinda mutane suke narkawa da wuta saboda su cire masa dattin karfe wanda ake yi domin ciro kayan ado sai an narka zinare ake, ake wanke shi a ciro a ciro mai amfanin sannan in ana kira kuma sai an sanya karfe a cikin wuta in yana da datti sai ga ya sa kumfa-kumfa bawo-bawo yana tashi haka ne sai a zuwa da ke karfen sai ka daina ganin wannan bawo-bawon sai zama saura karfen tama bakin karfe kenan da sauran abin da duk ake cire kayan kwalliya da shi kamar zinari ƙonawa ake a cikin wuta sai a cire datti dattin daga baya sai a bar shi abu mai amfani haka ne wa mimma yuqiduna alaihi fin nar abinda suke ƙonawa a cikin wutan nan ibtigha ahliya saboda neman a ciro kayan ado au mata'in ko kuma sauran kayan amfani na kere-kere zabadun mislu shi ma yana da datti a samansa fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a da jikin ruwan wancan da jikin wannan karfen dattin da wannan kumfan sai ga ya tafi a banza sai kaga ya tafi haka kawai ka daina ganin sa wa amma ma yanfa'un nas abu mai amfanin da ya rage na ruwan ko na karfen fayan kusu fil az shine yake raguwa a bayan kasa sauran kuma duk ya tafi dattin baka gan shi ba kazalika yadribu Allahu al-amsal Allah ya ce kamar irin haka ne Allah yake buga misalai ku nutsu da kyau don ku gane wannan misalin da Allah ya yi tun a baya Allah ya ce shin abubuwan da kuke tarayya da Allah da su sun yi halitta ne irin na Allah ba su yi ba qul lahu khaliqu kulli shay shin waɗancan hal yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra a a wal afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba ta mallakar komi wa kansu kuma sai kuka zo kuna bauta musu wannan bauta musu da kuke aikin banza kuke yi kamar mutumin da ya ga ruwa ya zuba ruwan kogi da ruwan magudanun ruwa da yana gudu ɗin nan ga kumfa a kai ga kirare ga wane ne sai zo shi kumfan yake so ya ɗiba baya son asalin ruwan in ya zo yana ta sa abu yana ta ɗibar kumfan kumfan zai zauna kumfan ba za ta zauna ba duk inda ka ɗabi kumfa za ta zo ta faffashe sai ta bi iska sai ya zama sauran ruwan wancan shi ne mai amfani haka idan ka zo ana ana ana ana gasa tama ko ƙarfe bakin ƙarfe ka je makera ko kuma duk inda ake ƙera ƙarfe sai aka je ana sawa irin wannan datti da tsatsar karfe din in ya zo ba kana gano na ba yana daddayewa a sama ba wannan wannan sai ka ce kai wannan din kake so ba karfen ba to kamar haka ne duk wanda ya rike wani koma bayan Allah kamar wanda ya ɗebi kumfa ne ya bar asalin ruwan kamar wanda ya zo ana kokarin ana kokarin tace zinari sai ce in an tace a bashi dattin dattin kuma ba zama zai yi ba yadhabu jufa'a karshe ma zaka neme shi ka rasa wa amma ma yanfa'un nas wanda zai amfani mutane shi yake rage ba zinarin kawai zaka zo ka gani kamar yadda a ruwa ma idan ruwa ya zo ya gama gudunsa duk zaka zo ka daina ganin wannan kumfan ina yake ya bi iska ya tafi to kamar yadda a da can ne Allah ya ce wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'ar da suke a cikin bata take roƙon da suke wa waɗanda ba Allah ba a cikin bata yake don haka idan ka ga wani yana roƙon wani ba Allah ba ko yana dogaro ga wani ba Allah ba ko yana neman madadu ko neman gausu a wurin wani ba Allah ba to kamar wanda ya ga ruwa ne kuma yana neman ɗiba kumfa ya bar ruwan kamar wanda ya ga ana zuwa zugi ne sai yana ce shi yana neman dattin karfen shi ba karfen yake nema ba kuna fahimta to shine ma'anar wato fasalat audiyatun bi qadariha fahtamala sailu zabadar rabiya ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل الله يشي كمر wannan ne kake gane misalin gaskiya da ƙarya kamar haka ne kake gane misalin lahu da'watul haqq Allah yana da yana da kira zuwa ga gaskiya wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay su kuma waɗancan ba sa iya amsa komai shine al-batil كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء shi kumfan haka zai tafiya bi iska wa amma ma yanfa'un nas abinda zai amfani mutane na daga ruwan ko na daga karfen ko na daga kayan ado shine wanda zai zauna ya rage mutane su ta amfana da shi fa yamkusu fil ardi kadhalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka ne Allah yake buga misali amma sai wanda yake da hankali yake iya ganewa وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ba kowa yake gane misalan Allah ba sai waɗanda suke da ilimi ilimi irin na basira na ganewa wanda duk Allah bai bashi basirar da zai gane wannan ba wallahi sai kaga ana ta faɗa amma yana gani cewa duk abin da ake faɗa shirme ne wanda duk Allah bai nufe shi da shiriya ba sai ga wannan magana da ake ana ta habaici ana zagin wani ne kuma ba yadda za su yi ba, su ba za su yadda ba to yanzu duk abin da mutum ya yi don Allah menene laifi akan a ce duk ku taru a bar kowa a riƙe Allah shi kaɗai duk matsayin da wani mutum ya zama a duniya in dai ba annabi ba ne kai ma an kai kokari za ka iya zama ko shi waye ne wallahi ba wani mutum da Allah ya naɗa shi ya ce yanzu shi ne wane in kuka bi shi za ku samu tsira babu shi annabawa ne kaɗai Allah ya ce wa yau mai yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin su ne kaɗai Allah zai ce me yasa ba ku bi su ba duk sauran mutane a duniya in ba annabawa ba wanda za a tambaye ka me yasa ba ka bi su ba ku yi watsi da su gaba ɗaya ku riƙe Allah shi kaɗai duk matsayin wani da kake gani ya kai wane ne ya kai wane ne shi ma da almajiri ne irin ka da kaɗan da kaɗai fara tara mutane ya ci kasuwa shikenan aka zo duk an ɗauka cewa yanzu shine komi ana duk ba haka bane wallahi Allah duk barazana ne Allah kaɗai shine mai iko wa huwa alwahid shi kaɗai ne alqahar shi kaɗai ne yafi karfin kowa a cikin waɗannan ayoyi akwai fa'idoji da yawa lahu da'watul haqqi yana nuna Allah maɗaukakin sarki shine mai kira na gaskiya Allah ne kaɗai wanda in ka kira shi ka kira gaske duk wanda bai kira Allah ba bai kama dahir ba ma duk wanda ya kira Allah ya kama dahir sawa'un Allah ya karɓa ko Allah bai karɓa ba dai bai yi asara ba amma wanda ya kira wani ya kira aikin banza saboda Allah shine alhaqqu zalika bi anna Allah huwa alhaq wa lahu da'watul haqq kuma duk abin da Allah ya saukar ya saukar da gaskiya ne dalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq haka ka bi Allah shine gaske kuma duk wanda ka bi ba Allah ba ba gaskiya bane والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء da Allah yake cewa waɗanda suke kira koma bayan Allah ba za su amsa musu da komi ba wannan fa na kira ce fi siyaqin nafi allati tufidu al-umum idan ka ce a duniya akwai wanda in ka roƙe shi zai iya amfanar da kai to fa ka kafurta da wannan ayar duk duniyan nan ba wani mutum ko guda ɗaya da yake da gizo a gaban Allah da Allah ya ware wani abu sai ce gashi kai masu neman abu ka za su zo ta wurin ka za su zaka iya basu Allah ce duk duniya bai taba ba da makullansa na bayar da abubuwan karɓar bukatan mai bukata ba sai Allah kadai amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilakum ma Allah akwai wani tare da Allah babu shi qalilan ma tazakkaru sai dai kadan ne kuke wa'azuwa ba wani mutum a duniyar nan ko shi kowa ne ne shi da idan aka zo roƙo za a roƙe shi kuma Allah ya dan ɗiba masa yana da vacancy shi in ya zo shi in ya amsa za a iya karɓa babu shi saboda wannan aya an fahimta الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو بباله wannan babban misali ne da yake nuna balagar alkur'ani akan ayi misalin abinda ka san har abada ba zai taba canzawa ba dabi'a ce laws of nature ne na dan adam ba zai taba canzawa ba ba yanda za a yi ruwa a damƙe shi haka ka sa hannunka ka kama ba za ka iya damƙa ba ka sha sai dai ka tara haka amma ka ce za ka kamo ka sha ne ba za ka taba sha ba dole ba shi ba ma kamawa ba haka yi wai zai sha yanzu duk mutumin da aka ajiye ruwa a gabansa sai zama yana da matsalar hannunsa a miƙe ke haka a shimfiɗe ke ba su tukaffai sannan kuma ba zai iya sunkuyawa ba shi dole sai dai ɗebo da hannu amma hannun a haka yake kuma bai da wani abin da zai ɗeba da shi kana ji har abada zai taɓa shan ruwa sai dai mutu a gaban ruwan nan sai dai rika tsoma hannunsa a cikin ruwa amma ba zai taba sha ba yana da matsala a baya ba zai iya sunkuyawa ba yana da matsala a hannu ba zai iya ba zai iya dunkule hannun ya ɗiba ba amma ba su tsokafa zai haka ya sa a cikin ruwan ya haka ya ya talata kaga ba zai taba shan ruwa ba to balle wanda li yablu ga fahuwa yana so daga can ne ruwan ya zo ya shiga wa ma huwa bibaligi duk duniya ba wanda ya isa ya wannan kuma wannan yana nuna mana cewa ko da wani wasu suna gani yana da wasu supernatural powers zai iya yin kaza zai iya ku gwada ya ce ya miƙa hannunsa haka a ce ya sa ruwa ya shiga bakin sa ba ho bi baligi ba wanda zai iya haka duniya sai dai in zai sai dai in zai tsafi da dodorido yayi rufa ido amma ba wani mutum a duniya ko min walittakarsa ba su ko kafayya ila al-ma'i da yabluga fahu wa ma huwa bi balighi in ka ce akwai ko ka kare ta alqur'ani to mutumin da ruwa ma ba zai iya ce ruwa ya zai shiga bakinsa ba sai kai ne ka ce zai dauke kai kai ka wurin Allah ya ce a maka kaza mutane suna ta bin 'yan damfara kawai illa ka ba su kaffaihi ilal ma'il ya bilo fahu wa ma huwa bi balin wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal duk addu'ar da kafare suke su roki wani ba Allah ba a cikin bata suke yi saboda duk wanda ka roka ba Allah ba ba zai iya amsa maka ba kuma kai ka bata lokacin ka kayi shi yasa ko an je lahira za su sake suna ta roƙon mala'iku don su sun saba ba Allah suke roƙo ba sai su ce ya maliku li yaqdi alaina rabbu za su ce li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al'azab sai su ce fad'u ku ku roƙa mana wa ma du'aul kafirin illa fi dalal ai kun san addu'ar ku ta banza ce tun a dacin har a lahira ma shi yasa sai a ƙarshe sai su je za su roƙi Allah rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun Allah ce ikhsa'u fiha ku rube mun baki wala to kalle mun ku sake mun magana shikenan da kun san da ba ku san Allah ba sai yanzu ne kuka san Allah duk wanda yake so ya rike Allah ya rike shi tun anan kar a je ranar lahira ya gane cewa duk waɗanda yake kiran su kuwa ba Allah da duk sun gudu sun bar su istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab duk wasu hanyoyi nasu na alaka tsakanin su duk ya yanke to wannan shine la yastajibuna lahum bi shay'in illa kama satakafahi ila al-ma'i yablughu fahu ma huwa bibalighi wa ma du'a'u al-kafirina illa fi dalal walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karha duk wanda yake cikin sama da ƙasa yana yi wa Allah sujada wannan ayar tana nuna mana kowa a duniya yana yi wa Allah sujada sai dai kana gani ko baka gani kana ji ko baka ji kamar yadda Allah ya ce wa in min shay'in illa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihin da sammai bakwai da ƙasa bakwai da abin da ke cikin su duk suna yi wa Allah tasbihi wa in min shay'in ay wa ma min shay'in kowane abu a duniya da ka gani illa yusabbihu bihamdihi yana yi wa Allah tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba ku gane tasbihin su ko me a duniya yana yi wa Allah tasbihi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard kafirai ma suna yi wa Allah tasbihi suna numfashi su ta cirewa in ka isa in bara kai wa Allah tasbih ka daina dole ka Allah ya dora ka akan wani tsari kuma dole ka rayu akan wannan tsari to gara ma kai tau'an a madadin karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal sannan inuwoyin su suna yin wa Allah sujada da rana da safe da kuma bareci قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وأن يانون cewa mutum baya iya mallaka wa kansa komi ballantana ya mallaka wa wani wani abu Allah maɗaukakin sarki ya ce duk abin da ya shafi amfani ko cuta a duniyan nan yana hannun Allah ne kaɗai la yamlikuna li anfusihim famin babu aula Allah yamliku li ghairihim naf'an wala darra qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur wannan ita ce ayar da Allah ya jira har abuwa guda uku inda yake kawo zawatul abdat abinda yake kishiyar da kishiya da juna kamar da muka yi magana a cikin muqaddimar wannan sura cewa wannan sura tana nuna yanda abubuwa guda biyu kishiyoyin juna suke iya haɗuwa lokaci ɗaya rayuwar dan adam ba ta taɓa rayuwa sai an haɗa positive da negative a wuri guda kuma duk wani abin da kake so ka yi haka ne Allah ya yi shi shi yasa Allah ya yi abuwa guda biyu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn komai abuwa biyu ne da positive da negative shi yasa kai ma a jikinka za ga galibin jikinka abubuwa guda biyu biyu ne da nan gefen da nan gefen alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu an-najdayn don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za su iya haɗuwa ba guda biyu da makaho da mai gani wa ma yastawil a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur wala dhill wala harur wa ma yastawil ahya wala amwat inna Allah yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fil qubur akwai sauran fa'idodi amma lokaci ya kure don haka anan zamu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu rayu akan tauhidi da tsarkake Allah Allah ubangiji kuma ya sa mu rayu kuma mu mutu akan wannan muna muna masu tsarkake Allah a cikin bauta ba tare da kiran kowa koma bayan Allah ba وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته